الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين wannan karatu ne da muke gabatarwa a cikin littafin tanasuqud durar fi tanasubis suwar na Imam Suyuti wanda kuma shine sunan da ya sanya littafin duk da ke sun sanya mai suna asrar tartibi suwaril Qur'an to muna mun tsaya za mu tashi ne farkon suratu wato Luqman kuma muna hada wannan littafi da ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne a suratul luqman sura wadda an ka ambaci Luqman wasu sun ce annabi ne wasu sun ce ba annabi bane ba dalili cewa annabi ne qat'an tunda Allah ya ce wal qad atina Luqman al hikma wani lokaci hikma tana nuhin annabta cikin Qur'ani wani lokaci ba ta nuhin annabta don haka dai ba a yankewa a ce ba annabi bane kai tsaye kuma ba a yankewa a ce annabi wasu sun ka ce ma wai bakin mutum ne ba taba samun annabi ba mahauci bakin mutum in ba Luqman ba wannan duk abubuwan da suna buƙatar dalili an gane ko yawwa to suratul luqman makkiya ce ta sauka a makka an gani ko to sannan kuma adadin ayoyinta tana da ayoyi talatin da hudu an gani ko wannan shine abinda mun ka kai gare shi tana yiwa a samu saɓani amma dai mu wannan shiri ne abinda mun ka mun ka gani a cikin littattafai da suke zancen adat adadin haruffanta tana da haruffa 2,121 adadin kalmominta kuma tana da kalima 550 a tartibul mushafi tartibi na ƙur'ani na mushaf na jeranta surorin alkur'ani ita ce sura ta 31 a tartibin nuzuli tartibin ta kuma na sauka kamar da zuciyar al-itqan da kuma ayatul mutashabihatul alfaz na abdullah tayyar ita ce sura ta 57 abdullah tayyar yace fiha mansukhun a cikin ta akwai ayoyin da an shafe su wa laysa fiha nasikh a cikin ta babu ayat da ta shafe hukuncin wata aya wanda muna yawan fada cewa tana yiwa yana nufin ba wai sai hukunci ba akwai al'am da al-khas da al-mutlaq al-muqayyad wajen mutaqaddimina da shi da nasikhul mansukh duk suna shiga cikin ma'ana guda nazalat ba'da safat ta sabka ne bayan suratu safat an gane ko wa qabla surati wa qabla surati saba ta sauka gabanin suratu saba kamar yadda malamai suka kawo wannan shine bayani a takaice na ad-dirasa al-mawdu'iyya wal adadiyya in muka dawo cikin littafin tanasuqud durar imamu suyuti yace aqulu zan ce ko ina cewa bahara li ya bayyana gare ni fi ittisaliha bima qablaha na hikima da munasabar dacewarta da saduwarta da surar da ta gabace ta ma al muakhati tare da cewa sun yi wato kamanceceniya yan uwantaka fil iftitahi bi alif lam mim ko ce ta bude alif lam mim rum ta bude da alif lam mim ita ma luqman ta bude da alif lam mim anna qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala hudan wa rahmatan lil muhsinina shi alqur'ani shari'a ne da rahama ga muhsinin masu kyautatawa Allah ya sanya mu daga cikin su duniya da lahira alladhina yuqimuna as-salata sai fassara su at-tafsir al-Qur'an bil Qur'an al-muttasil fi nafsi sura ga sunan ya fassara su ne masu tsaida sallah su tsaida ta su yi ta a cikin lokacin ta yadda Allah ya ce kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta a cikin lokacin ta tare da sanin abin da yake gyara ta da abin da yake bata ta gwargwado wa yu'tuna zakata suna ba da zakka an shafe waɗanda Allah ya ce a ba anan kenan yutuna zakata almustahiqina laha su ne wanda Allah ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil wa hum wa hum bil akhirati hum yuqinuna su game da ranar tashin alqiyama sun sakankance sun yi imani muta'alliqun yana da alaka bi qawlihi da fadar Allah fi akhir suratul rum a ƙarshen suratul rum wa qala alladhina utul ilma wal imana waɗanda an ka ba su ilimi da imani an shafe wanda ya ba da ilimin kenan atahumullahu al-ilma shi ne asalin magana laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th kun zauna a cikin littafin Allah kuna nan a rubuce ila yawmil ba'th har zuwa ranar da Allah zai tayar da ku al-aya fa hadha aynu iqanihim bil akhirah yace wannan kuma ai yana nuna haƙiƙanin tabbacin imanin su da lahira an gane ko wa humul muhsinuna su ne dai masu kyautatawa almuqinuna bima zikira wanda sun kasa kankance da abin da an ka ambata kenan wa aidan kuma fa fi kilta surataini a cikin surorin gida biyu jumlatun minal adiyani an gane ko akwai bayanin addinai wa bad'il khalqi da farkon wato halitta ina fata an fahimce ni don ya ce wa minan nasi من يشتري, من يشتري لهو الحديث ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أتكن نكديبا تنشكن سورة أبن أتكن ميك رسولنا أتكن هامش قسكنا متحقيق لتافين ياكاو yace daga ciki cikin suratul ruma an ce awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qablihim kaga alladina min qablihim addinai ne daban-daban kuma cikin ta an ce minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an addinai daban-daban farkon halitta kuma an ka kawo min ayatihi an khalaqakum min turabin sannan kuma ita ko jumla addinai da an ka faɗa ko nau'uka na mutane shine wa minan nasi man yashtari lahu alhadisi wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir sannan wa ma ba'daha yace wa bad'ul khalqi kuma dan can halitta farkon halitta khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida don dai don nuna maka abin da shi Imam Suyuti ya faɗa. Sannan kuma wa zikira an ambata fi Rumi a cikin suratul Rum in ji Imam Suyuti fi rawdatin yuhbaruna suna cikin wato kana iya cewa lambu yuhbaruna suna abin girmamawa. An gane ko shine girmamawa shine yuhbaruna. Eh da ha karamina ba mai ruwa ba inda an ce yuhbaruna sai a ce ana ba su labari. wa qad fussira yace waɗansu malamai sun fassara shi bisima'i da wato ji an gane ko shine ma'ana za su ji magana mai daɗi ko ko za a yi musu wato kiɗa mai daɗi a aljanna to tunda kiɗa dai a aljanna za a yi shi ai babu babu matsala yawwa wa fi luqman a cikin luqman wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi yace wa fussira an fassara shi bil gina'i da waƙa wadda ake haɗa ta da abin kiɗi ba waƙe ba wa alatil malahi da abubuwa kayan kiɗi na shagaltarwa kenan sai zamanto an kawo kishiyar wannan yan aljanna suna da nasu can cikin suratul rum yan wuta suna da nasu tun da nan duniya sun kwashe nasu rabu Allah kai mu da tsari sura ta gaba sai suratul sajada wato ana kiranta alif lam mim at-tanzil in mun dawo cikin ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya sannan kuma imamul bukhari ya yi mata unwani tanzilu sajada cikin kitabu tafsir za ka iske littafin hadisi suna keɓe wani ɓangare sai su sami suna kitabu tafsir kinan asarakin da an karuwaito ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko daga salaf akan tafsirin waɗansu surori ko ayoyi wato samma suratul madaji ana kiranta suratul madaji dan Allah ya ce ta tajafa junubuhum anil madaji na fata an fahimta sannan kuma ana kiranta suratu sajada luqman don saboda ta zo bayan suratu luqman kenan don a bambanta ta daga hamim sajada suratu fusilat ana kiranta hamim sajada ita ko sai an ka kira ta suratu sajada luqman don ka bambanta su ina fata an fahimci ni sannan kuma suke cewa ana kiranta suratu sajada al-mu'min an gane ko kenan ita fussilat ana kiranta suratu sajada al-mu'min domin saboda cikin suratu ghafir ana kiranta suratu al-mu'min wani lokaci wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun to yan ce suratu sajada al-mu'min ana nufin suratu fussilat an gane ko yawwa to sannan kuma daga cikin sunayenta ana kiranta almunjiya eh almunjiya ita suratu wato as-sajada kenan wadda take nuna wato tsira eh eh shine tsira kenan ko munjiya ko munajjiya mai tseratarwa adadin ayoyinta tana da ayoyi 100 tana da ayoyi 30 ita suratu sajada tana da ayoyi 30 to ba mu ga wani sabani ba dai a iya binciken mu adadin haruffanta tana da harafi 1523 adadin kalmominta tana da kalma 374 tartibinta na jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta 32 a tartibin nuzuli tartibi na sauka kuma abin nan a cikin al'itqal fi urumin qur'an da kuma littafin ayatul mutashabihatul alfaf sun kawo ta sura ta saba'in da uku amma akwai wasu wata riwaya tana nuna cewa ita ce sura ta saba'in da biyar da sauka nazalat ba'adal mu'minun ta sauka kenan bayan suratul mu'minun an gane ko wa ala qaulin akan wata magana kuma nazalat ba'adan suratul nahli ta sauka bayan suratul nahli an gane ko wa qabla surati nuh ta sauka kafin suratul nuh to wannan shi ne bayani a takaice akan addirasa al'adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar mai so sai ya ƙara koma cikin littafan tafsiri daban-daban da ulumul qur'an ya ƙara gani yace imamu suyuti cikin tanasu quddura da yace aqulu ina cewa wajhu ittisaliha bima qablaha fuska ta dacewar hada ta da sura da ta gabace ta annaha sharahat mafatihal ghaibil khamsa ta yi sharhin makullan gaibi guda biyar allati zikira fi khatimati luqman wadanda an ka ambace su a cikin suratul luqman tunda suratul luqman an yi zance inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna allaha alimun khabir to fa qawluhu huna inda Allah yace a nan cikin suratul sajada inji imamu suyuti thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun شرح لقوله إن الله عنده علم الساعة ولذلك شيسا أقيد هنا بقوله عالم الغيب والشهادة أنغانيكو أقيد سي أنك قل شي معنى أكا هدأش وقوله دفتر الله أولم يروش بسغني با أنا منسوق الماء منا كور روا مغغغغغ روا إنجي أبنن كنان جرجي كنان إلى الأرض الجرزي غكاسا ودتك تايك إيك أشي أنغانيكو yace sharhun li qawlihi wa yunazzilu al-ghaytha kaga wannan fassara ce ta yunazzilu al-ghaytha Allah yake saukar da ruwa da ya zuwa cikin luqman wa qawluhu da fadar Allah allazi ahsana kulli shay'in khalaq khalaqa ko ka ahsana kulli shay'in khalqa qira'o'i ne daban-daban mai su kuma cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun ga tawjihin su sharhun li qawlihi wa ya'lamu ma fil arham Allah ya sa abin da ke cikin mahaifa tunda in bai san shi ba da za a iya ce ya kyautata shi wa qawluhu fadar Allah yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi Allah ne yake tafiyar da al'amura daga sama zuwa ƙasa na sammai da ƙasai a takaice walau shi ina da dai mun so la atina kullu nafsin hudaha da mun ba kowace rai shiriyar ta kina kaga wannan ya nuna Allah shi yake tafiyar da al'amura sharhun li qawlihi wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada mutum bai san abin da zai samu gobe ba ko abin da zai samu shi wa qawluhu fadar kafirai a idza dalalna fil ardi in mun kabace cikin ƙasa suka rurruge ila qawlihi qul yatawaffakum malakul maut alladhi wakkila bikum thumma ila rabbikum turja'un har inda anka ce wanda zai karɓi ranku shine mala'ikin mutuwa wanda anka wakkalta ma tare da magoya bayan shi wanda suke kama mishi kuma da izinin Allah sharhul li qawlihi wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ba san inda za ta mutu ba yace kai falillahi alhamdu ala ma alhama godiya ta tabbata ga Allah akan abinda ya bani na ilhami ni gane waɗanga abubuwa kaga dai dole dai ladabi na ilimi shi yasa malami da ɗalibin ilimi duk wanda ke so ya ci a nasara a rayuwar shi to sai ya gama da ladabi da tawadu da an sa girman kai da jiji da kai to lamari ya ɓaci sai Allah ya zare albarka ko da an samu abin Allah kai mun tsari sura ta gaba sai suratul ahzab suratul ahzab kuma madaniya ce a madina ta sauka dalilin da yasa an kasance mata sura suratul ahzab da an ce an faɗi kalmatul ahzab a cikin ta yahsabuna al ahzaba lam yadhhabu an gane ko wanda jam'i na hizbu ala inna hizballahi umul muflihun an gane ko adadin ayoyinta tana da ayoyi ne saba'in da uku to shi ne dai iya abinda muka gare shi mun ga saɓani ba kan adadin ayoyinta a iya binciken da muka yi adadin haruffanta tana da haruffa dubu biyar da ɗari shida da sha takwas banda su fi da ila su cire su akai haruffa ne adadin kalmominta kuma eh, afuwan adadin haruffanta 5,618 adadin kalmominta 1,303 to nan ne ake cire haruffa su fi su ila ba za a hada da su ba tartibinta na mushafi na alkur'ani na jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta 33 sannan kuma a tartibin nuzuli tartibinta na sauka al-itqan fi ulumil qur'an da abdullah tayyar sun kawo ta ita ce sura ta 90 eh sura ta 19 da sauka Abdullah Tayyar ya ce fiha nasikhun wa mansukhun a cikin ta akwai nasikh ayoyin da suka shafe hukuncin waɗansu ayoyi wa mansukhun da wanda aka shafe ko ko cikin ta akwai am da khas da mutlaq da muqayyad nazalat ba'da ali imran an gane ko ta sabka bayan suratu ali imran waye faɗi wannan magana shine imam wato asyuti ko mu ce cikin jalalin an ka faɗi wannan magana tun da 30 na ƙasa jalaluddin al-muhalli na yi su وقال البقاعي إمام البقاعي يتي أنغانيكو وندي للتاف النظم الدرر سنة برهان الدين بن عمر أنغانيكو نزلت بعد سورة الأنفال يتي تاسو كباين أنفال نكاكا أنسى مساباني كوباين آل إمران كوباين أنفال وقبل سورة المائدة سننتاسا كباين سورة المائدة إتا سورة الأحزاب منغانيكو يوا to wannan dai a takaice shi ne takaitaccen bayani game da wato abin nan suratul ahzab imamu suyuti ya ce a ƙulu ina cewa waje hutti saliha fuskar ta dacewa tsakaninta da sura ta gabace ta an ka haɗa su bi ma ƙabla ha ta shabuhu matla ihabihi kamancece ne farkon wannan wa maqta'u tilka da kuma wani yanki na cikin waccan ita kenan suratul sajada fa inna tilka domin ita waccan ma'ana suratu sajada kenan khutimat an karkare ta khatamat ta karkare bi amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil i'rad ya kauda kai anil kafirin daga kafirai wato wantidari azabihim kuma yajri azabar da za ta zo musu wa matla'u hadhihi ita ku wannan suratul ahzab kenan al'amru bi taqwallah sai an ka umurce shi da jin tsoron Allah ma'ana ya dawwama akan tsoron Allah wa adamu ta'atil kafirin kada ma kafirai da'a wal munafiqin da munafiqai an gane ko fasarat sai ta zamanto katta timma kamar matsayin ciko na lima khatamat bihi tilka game da abin da waccan ta zo da shi hatta ka annahuma suratun wahida ka ce dai kamar sura guda ce tunda an ce ya kau da kai to sannan kuma an ka ce kada ya musu da'a to kaga duk suna tari ina fata an fahimta an gane ko yawwa to sannan kuma ta wata fuska ma fa'arid anhum sai an kace mi wantazir innahum muntaziruna kai jira to kuma sai an kawo abin da ya abku gare su a cikin wato suratul ahzab irin yadda an ce ya jira to tun da nan duniya gashi da kafiran da munafikan duka sun yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kunyata su إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كاكنا رجعت أبنا أنك يجرها تو أنا ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن القتال سوكم منافقان دا أتيكم مدينة سوما وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياصيهم من سياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب سننكم سوكم وأنتم منافقان نلاربوا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا munasaba ce an gani ko to suratul ahzab saboda yaki da an kai na ahzab kungiyoyi da sun ka taru na larabawa da mushrikai na kafirai suka zo suka kewaye madina suka so su yi ma madina zama guda saboda can da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi da mutanensa to a kewaye yankin a hallaka su gaba ɗaya wuta ta mutu murhu eh dama haka na sun kaga tunda abin ya kubcike musu dan makka musu dangana ba eh dan adam wanda gabar tunanin kana cikin gari na adam shi baka lahiya damo da a cikin rami ne in ji mallamai can suka zuwa su iske cikin ramin nan su su haƙa rami su cirke su fille mai kai su dafa shi su cinye to to ana kiranta kuma ghazwatul khandaq khandaq shine rami saboda sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam Salman al-Farisi ya bada shawara a rami yadda kafirai ba za su iya shigowa ba don haka da ghazwatul khandaq da ghazwatul ahzab duk abu guda ne can an hankalta ma kungiyoyi sun taru nan ko an hankalta ma an yi rami ne eh kakkawani sa tsammanin abubuwa ne daban-daban sura ta gaba sai suratu saba makkiya ta sabka a makka an gane ko to wato abin nan saboda kissa waɗannan mutane ta zo laqad kana li saba'in fi maskanihim aya an gane ko ko fi masakinihim ko maskinihim adadin ayoyinta tana da ayoyi 55 a lissafi na shami na mutanen sham sannan tana da ayoyi 54 a sauran wato adadi da anka ruwaito kinan banda na shami kawai shi kadai ne saba musu adadin haruffanta tana da harafi dubu uku da ɗari biyar da goma adadin kalmominta tana da kalima ɗari takwas da tamanin da hudu banda su ila da fi ba a sa su ciki a tartibul mushafi tartibin ta na jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta talatin da hudu a tartibin nuzuli tartibi na sabka al-itqan kamar da imam su iya kawo da kuma abdullah tayyar cikin ayatul mutashabihatul alfaz ita ce sura ta 58 da sabka abdullah tayyar yace fiha nasikhun wa mansukh a cikin ta akwai nasikh ayat da ta shafe hukuncin wadansu ayoyi mansukhun akwai wanda kuma an shafe hukuncin ta wanda galibi muna ganin yayi amfani da wannan ne na ma'ana ta mutaqaddimi wanda tana yawa ba hukuncin ba an ka shafi a irin am da khas ne da mutlaq da al muqayyad wallahu ta'ala a'lam نزلت بعد لقمان تاسب كني باين سورة لقمان وقبل سورة الزمر كافين سورة الزمر تسوكا كما يدى malamai sun كاو a cikin tanasuq durar imamu suyuti yace aqulu ina cewa zahara li ya bayyana gare ni wajhu ittisaliha dalili ko hikimar da ta sa aka hada ta bima qabla har surar ta gabace ta wa huwa anna tilka cewa ita waccan sura suratul ahzab lamma khutimat lokacin da an ka karkare ta ko lamma khatamat lokacin da ta karkare bi qaulihi da fadar Allah li yu'adhiba Allahu al-munafiqina wal munafiqat dan saboda Allah ya azabtar da munafikai maza da munafikai mata wal mushrikina wal mushrikat kuma Allah ya azabtar da mushrikai maza da mushrikai mata wa yatubu Allahu ala al-mu'minina wal mu'minat Allah ya karbi tuban mu'minai maza da mu'minai mata kenan dan saboda wannan an ka bijiro da amana misali inna aradna al-amanata ala samawati wal ard dan aga wanda zai ci amana da wanda bai ci amana ba ta'lilin zai iya kuma zuwa gare shi uftatihat hadhihi sai an ka bude wannan sura suratu saba kenan bi anna lahu ma fis samawati wa fil ard duk abin da ke cikin samai da kasai na Allah ne ko yace wa hadha al-wasf la'iqun bi hadha al-hukm cewa ko Allah shine mallaki komai da komai sifa ce wadda ita ta dace da hukuncin Allah don shi wanda adda ma fis samawati wa fil ard shi da irin azabar an gane ko shi zai iya yin azaba sai ce to fa innal mulka fa innal al malik fa innal mulka al am lalle mulki wanda yake ya haɗe komai da komai wal qudrata tamma da kuma kudura cikakka yaqtadiyani zalika suna hukumtar da wannan ma'ana sai da cikakken iko ne Allah zai iya azabtar da wanda ya yi munafukai da mushrikai an gane ko kuma ya sa mumune aljanna don in ba haka nan ba da kahirai suna da wani karhi kaga sai ce su za su shiga aljanna tun da nan duniya haka sun kace nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabina sun kace la ut afara aita alladhi kafara bi ayatina in Allah wa qala la utayanna malan wa walada da ba an kace alaiha tis'ata ashar akwai mala'iki 19 masu tsaron aljanna ko kuma sahun mala'iku 19 to 19 nan sun kace to kai kaji wai wai annabi ya ce wai masu tsaron wuta 19 na wani ya ce to ni dai abin da ka so da ku ku bar ne ma duk in zo in game su shatar ɗin in buge muku su kowa shi kai sanin da yi Allah ya kyauta ya ce to wa khatim sai yasa Allah ce wa ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wa ja'alna ibtahum illa fitnatan ai jarabawa ce wa khatim suratul ahzab karshen suratul ahzab wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai jin kai wa fasilatul ayatu thaniya wato karshen aya ta biyu min matla'i saba ta farkon suratu saba shine wa huwar rahimul ghafur kenan dai ga sunan sun zo amma cikin cikin saba sai an ka fara da rahim sannan an ka je zuwa ghafur cikin kuma ahzab sai an ka fara da ghafur sannan an ka je zuwa ga rahim sura ta abin nan karshe da zamu dauka ita ce suratu fatir makkiya ce an gari ko to ana kiranta suratul mala'ika kuma don Allah ya ce ja'ilul mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna fatir kuma alhamdulillah fatiris samawati wal ard adadin ayoyin ta tana da ayoyi 46 al-lissafi shami da kuma al-madani al-akhir sannan kuma tana da aya ayoyi 45 a wajen sauran lissafi kidan da al-madani al-awwal da al-makki da al-basri al-basri da al-kufi dukkan sun tafi akan 45 ne da shami da madani al-akhir su ne suka ce 46 kuma kullum muna faɗa ba wai ƙari ne akwai ba a'a inda wani ya ɗauka waƙafi nan wani ya ɗauke shi aya sai a samu ƙari adadin haruffan ta tana da haruffa 3,159 sannan adadin kalmomin ta tana da kalma 780 kuma ba a sa haruffa abin nan irin su fi irin su ila irin su an ba da su ba tartibin ta na mushafi ita ce sura ta talatin da biyar in ka ɗauko jerin surorin alkur'ani daga sama daga fatiha kenan sannan kuma tartibin ta na sauka a tartibin nuzuli kamar yadda ya zo cikin al fi ulumil qur'an kuma yadda abdullah tayyar ya kawo cikin ayatul mutashabihatul alfaz ita ce sura ta arba'in da uku da sabka abdullah tayyar ya ce fi hana mansukhun a cikinta akwai ayoyin da aka shafe hukuncin su walaysa fiha nasikhun amma cikinta babu ayat da ta shafe wata hukuncin wata wanda kuma mun faɗa galibi irin wannan sai dai a ɗauke shi da ma'ana na almutaqaddimin da an ɗauki ma'ana ta almutaakhirin tana yawa sai ka buɗe suratul fatir baka samu wani hukunci guda na shari'a ina fata an fahimci ni amma an ka ɗauki hadda amu da khas da mutlaq da muqayyad za su shigo ciki to insha Allah za a samu nazalat ba'd al-furqan ta sauka bayan suratul furqan an gane ko wa qabla surati maryam kuma ta sauka gabanin suratu maryam kinan sai da fatir ta sauka sannan suratu maryam ta sauka wannan shi ne takaitaccen bayani game da wato ad-dirasa al-mawdu'iyya wal adadiyya bi ikhtisar in muka dawo cikin littafin tanasu quddurar imam suyuti yace aqulu ina cewa munasabatu wad'iha munasaba dacewa ta dora ta ba'da saba bayan suratu saba ta akhihima wato kamar ka ce ‘yan uwantakarsu shi ne almu'aha ko kuma kamanceceniyarsu domin ɗan uwa yana kama da ɗan uwansa filifti ta haibil hamdi ko wace ta buɗe da gode ma Allah waccan alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa alhakimul khabir wannan kuma ta buɗe da alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' sannan kuma ma'atana su bihi ma fil miqdar tare da cewa sun yi kamanceceniya ta fuskar miqdari kamar gwargwadon wato yawansu dukkansu kamar surori ne waɗanda ba su da tsawo shine fil miqdar ba yana nufin ayoyin su ɗaya bane ina fata ana fahimta ta tunda mun kawo saba tana da ayoyi abin na hamsin da biyar ita ko wannan tana da ayoyi arba'in da shidda ko da biyar kinan kaga akwai tsirayya tsakankanin su amma ba mai yawa ba an gane ko yawa ya kamata mu fahimci wannan yace wa qala ba'dhum sashi yace kaga wannan ba magana shi ta ba shi sace wa qala ba'dhum iftitahu suratu fatir bude suratu fatir bil hamdi da godiya munasibun ya dace li khitami ma qablaha da ƙarshen abin da ya zo cikin surar da ta gabace ta suratu saba kenan من قوله وحيل بينهم وبين ما يستهون كما فعل بأشيائهم من قبل وحيل سي أنك وتكتنجي حال يحول وحال بينهم الموج أكسا شامكي بينهم سكنكانس وبين ما يشتهون game da abin da abin da suke so su kafirai kenan in sun ga azaba suna son a bar su su imani kama fu'ila bi ashiyaihim min qabl kamar yadda an kai da irin su an gane ko ashiya na ananihim irin su ko jama'a su wa inna min shi'atihi na Ibrahim to kalma ta ashiya da ainun guda biyu ne cikin Qur'ani an gane ko kaje hattara wanda ashiya da ainun ne karshe waccan kuma ashiya da alhamza ne to ashiya jam'i ne shay'un abubuwa wanda ko ashiya jam'i ne shi'a jama'a ka ko tamkaka ko tsaranka ko irinka to wanga ashiya mai ainun guda biyu ta cikin Qur'ani da wanda ta zo wannan wahila bainahum وبين ما يستهون كما فعل, كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب da kuma walaqad ahlakna ashya'akum fa hal min muddakir a cikin suratu al-qamar kama kala kama yadda kuma Allah ya ce faqati adabirul qaumil ladina zalamu sai an ka yanke bayan azzalumai gane ko sai an ka ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai yace to fa huwa nadhiru ittisali awwalil an'am kinan tabkar yana yana kama da saduwar farkon al'am ko awwalil an'am farkon al'am da ya sadu bi faslil qada'il muhtatabu bihi al-ma'ida da zancen yanke hukuncin da an kai bayani a ƙarshen ma'ida tunda ƙarshen ma'ida an yi zancen Allah zai hukunci qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum bayan an yi zancen kiyama da abin da zai faruwa na hukunci sai an kace an ka bude an'amu da gode ma Allah kuma cikin ta na an kace fa quti adabirul qaumil ladina zalamu ai an yanke bayan su an yi musu azaba kenan sai an kace walhamdulillahi rabbil alamin to haka ma anan wahila bainahum wa bainama yastahuna kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl tunda an hana musu zancen su su ba su yi imani kenan azaba ta tabbata gare su bayan an kare wannan kaushi an kashi gance alhamdulillahi fatiris samawati wal ard wannan shi ne abinda ya saukaka wallahu ta'ala a'lam abinda muka faɗa ya zama tuli Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya wuce suna surati yasin saboda ta buɗe irin harufa kuma wasu na cewa ai sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko sunan Qur'ani ko sunan Jibrilu ne ko ko ɗaya ne daga cikin sunayen Allah an ka ɗauko ya'un sunan da ke farawa da ya'un mai sinu an ka fara da sinun assalamu kenan misali waɗannan duk abubuwa ba wani dalili a kai an gane ko wanda yake kwakwara yasin dai ɗaya ne daga cikin haruffa ruful muqatta'a waɗanda alqur'ani yake buɗewa da su waɗanda suke nuna ijazi da alqur'ani mai girma mun gane ko suratu yasin kuma sura ce makkiya an gane ko adadin ayoyinta tana da ayoyi 83 sannan kuma adadin haruffanta tana da haruffa 2,988 tana da haruffa 2,988 sannan adadin kalmominta tana da kalima dubu eh, tana da kalima 733 adadin kalmominta 733 Abdullah Tayyar yake cewa la yujadu fiha nasikhun wala mansukh a cikin ta babu wato nasikh ma'ana ayar da ta shafe hukuncin wata aya wala mansukh kuma babu ayar da wato wata hukuncin ta wanda an ka shahi shi a cikin wato suratu yasin ina fata ana fahimta ta an gane ko to eh nazalat suka ce suratu yasin ta sabka ba'dal jinni bayan suratul jinni kina ce qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn wa qabla suratul furqan ta sabka gabanin suratul furqan tartibin ta at-tartib al-mushafi ita ce sura ta 36 at-tartib an-nuzuli tartibin ta na sauka cikin al-itqan fi ulum al-qur'an da kuma littafin ayatul mutashabihatul alfaz na abdullah tayyar ita ce sura ta 41 ta fuskar sauka na fata an fahimta to wannan shine a takaicen takaitawa dirasa الموضوعية والعددية باختصار ما يسوسي كما تكل تفن تفسيري لنا علوم القرآن دبن دبن إمام السيوطي تكن تناس قدر يتشي أقول إنا تشي ظهر لي يا بيّن غريني وجه اتصالها فسكا تداتي ور حدوات كنن بما قبل هذا من دي قباتيتا يتشي واتو سورة فاطر كنن يتشي تقباتي سورة ياسين annahu shi Allah lamma zakara lokacin da Allah ya ambata fi surati fatir a cikin surati fatir qaulahu fadarsa wa ja'akumun nadhir mai gargadi ya zo muku annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan wasu fassara kuma da hurhura wa qauluhu da kuma fadar Allah wa aqsamu billahi jahada aymanihim sun yi rantsuwa iya matukar rantsuwar su sun kace la in ja'ahum nadhirun idan mai gargadi ya zo musu la yakunun za su kasance ahda mafi shari'a min ihdal umam daga ɗaya daga cikin al'ummomi kenan ko yahudu ko ko wato kristoci nasara kenan falamma ja'ahum nadhirun lokacin da mai gargadi yanzu musu azada mu illa nufura bai kara musu ko ba sai gudu game da hanyar Allah idan kaga ba duk abin da mutum ya faɗa ba yake cikawa wal muradu bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace abin da ake nufi da annadhir manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa qad a'radu anhu sun kauda kai daga gare shi wa kadzabuhu suka karyata shi faftataha hadhihi sura sai Allah ya bude wannan sura Yasin kenan bil iqsami da yin rantsuwa ala sihhati risalatihi akan ingancin manzancin sa wa annahu ala siratin mustaqim cewa kuma shi yana akan hanya wadda take madaidaiciya li yunzira qauman ma unzira aba'uhum dan ya gargadi da mutanen da ba a gargadi iyayensu ba wa hadha wajhun bayyin imamu suyuti yace wannan wato huska ce ta dacewa da take bayyananna yace wa fi fatir kuma yazo a cikin fatir wa sakhara shamsa wal qamar Allah ya hore wato rana da wata an gane ko yace al ayataini wa fi yasin cikin yasin sai Allah ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ranan nan tana tafiya ne zuwa ga matabbatatta dalika taqdirul aziz al alim wannan kaddarawa ce ta al aziz mabuwayi al alim masani Allah wal qamar shi ko ta qaddarnahu mun sanya mishi ko mun kaddara mishi manazila masaukin ne an gane ko hatta ada har sai da ya koma kal urjun kamar wato kamar kana iya cewa ganyen dabino ko kuma kibabin dabino in ji malam manzauri alqadim wanda yake wato tsoho ya tsufa wa zalika absatu wa awdahu kinan wannan bayanin da anka kawo cikin yasin absatu shi an mafi yalwatuwa wa awdahu kuma shi an mafi fitowa a fili tunda sakhara mujmal ne kamar magana ce an hore to amma tajrikin nan ta nuna a shi rana ba tsaye take ba da haka waɗanda suke cewa rana tsaye take duniya ce suke zuwa wannan kuskure da hatta da su turawa da suke bincike akan sararin samaniya da yawansu sun dawo sun yarda cewa rana tana gudu kun gane ko kuma ga qur'ani ce tajri fi'l mudari yufidu tajaddud wa takrar wa fi fatir Allah ya ce a cikin fatir wa taral fulka fihi mawakhira an gane ko zaka ga wato jiragen ruwa alfulk nan ga maguda an ka ce amma dai masu yawa ake nufi an gane ko domin inda guda sai a ce makhira makhara yamkhur shine ya tsaga ruwa kenan ya tafiya a cikin ruwa wa taral fulka zaka ga jirgin ruwa ko jiragen ruwa fihi a cikin sa mawakhira suna keta ruwa wa fi yasin sai Allah ya ce wa ayatul lahum ayati gare su anna hamalna dhurriyatahum mu muka dauki dhurriyarsu an gane ko to kaga nan dhurriyarsu dhurriya kalmatu dhurriya tana nufin ƴaƴa da suka zo baya amma nan dhurriya malamai suka ce abinda ake nufi da shi iyaye fil fulki a cikin jirgin ruwa nan fulki na ɗaukar guda ba zai ɗaukar jam'i ba al-mashhur wanda yake ya cika saboda jirgin ya annabi nuhu guda ce ina gani an fahimce ni amma watar al-fulka al sai ta koma jinsiya jam'i take da ban sani ko mun fahimta ba al-fulku nan da jirgin ruwa na annabi nuhu al-mashhur wanda yake ya cika shi yasa kalma ta lodi suke kiranta ash-shahn shi yasa ma yanzu cajin salula sai a ce ash-shahina an gane ko wanda kalma ce da suna amfani da ita ga babban mota ta ɗauka kayan ta ake ta shahina an gane ko fa'il na bima ala mashhul domin ita ce ake cikawa ba ita ce take cikawa ba fa'il wato fa'ilun ne bima al maf'ul to nan shi yasa sa'adi da zo karkashin wannan aya wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulki mashhul yace shi da yayi ta bincike wannan ayat ta rikitar da shi bai fahimci ma'anar ta ba tare da cewa kuma ya tsawaita ya tsaya ya yi dogon bincike da lissafi kanta to amma mafita guda ce shine zurriyatu kalma ta zurriya wani lokacin tana nufin ya'ya wani lokacin tana nufin iyaye dan an dauke ta kenan min al-abdat kenan magana ta kare sai zama to zurriyatuhum iyayen su yace to wa khalaqna lahum mun halitta musu min mithlihi tamkar irin wannan mayar kabu da abin da suke hawa da mun ba jirgin adabi nuhu dai ake hawa ba wa inna sha Allah ya da mun so nughriqhum sai mu nutsar da su fala sarikha lahum ba su da mai taimakon su wala hum yunqadun kuma ba za a taimake su ba ba za a tsamar da su ba fa zadal qissa basta sai Allah ƙara ma qissa ta teku ta abin da jirgin ruwa bas bayani wannan shine abin da ya kawo to nan kuma wanda yake nuna cewa Allah ya ni'ima ne ga su iyaya ta fuskar ya tsiratar da iyayen su domin da mutane Adam Nuhu duka wadai sun nutse babu mutane shikenan ai kuma da duniya ta tsaya dan mu gane hikimar da take ciki wallahu ta'ala a'lam sura ta gaba sai wato suratu safat an gane ko makkiya ce kuma dalilin sa mata suna suratu safat ai kalmar ta zo wa safati safa wasu sun ce safat mala'iku wasu sun ce an muhimmu da sifofi ne wanda an yi sabani wajen fassara su amma dai ana iya ɗaukar su mala'iku don sun ce wa inna la nahnu wa inna la nahnu safun to sannan kuma ana kiranta suratu zina an gane ko tunda ya ce inna zayyana sama a duniya bi zinatin ilkawakin an gane ko yawwa sannan ana kiranta suratu zabih sura ta wanda an ka yanka an gane ko sunan wanda an ka yanka tunda فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى فإن لي بمعنى المفعول المذبوح كنا وندا أنك ينكا وندا أنك سو ينكا تندا با ينكا شبا malaman tafsiri sun yi sabani shin annabi Isma'ila ne an kaso a yanka ko annabi Ishaq to Yahudawa suna ce annabi Ishaq ne saboda daga cikin tsatsun suka fito amma dan ce mafi inganci ba kuma Yahuda dai sun ka faɗi wannan magana ba akwai har cikin malaman tafsiri zaga waɗanda sun faɗi wannan magana amma zan ce mafi inganci annabi Isma'il dalili kuma Shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi ya tattauna wannan mas'ala a cikin littafin Adwa'ul Bayan amma daga cikin dai dalilin da suka fi fitowa a fili waɗanda suka fi rinjayar da cewa annabi Ismail ne ba annabi Ishaq ba saboda shi annabi Ishaq da aka yi bushara da shi aka ce wa min wara'i Ishaqa Yaqub an ka ce bayan annabi Ishaqa za a yi annabi Yaqub to kenan bai yiwa a musu bushara da shi a samar da shi an gane ko kuma an san da zai haihu kuma Allah ya ce a yanka shi kenan babu jaraba ciki mun gane ko ya kawo dalilai da dama amma wannan dai yana daga cikin abin da an gane ko to madalla adadin ayoyin suratul safat aya 181 a adadi al-basri an gane ko adadi al-basri lissafi na basra an gane ko to sannan kuma adadi al-madani al-akhir wanda adadi ne na imam al-qira'at ɗaya daga cikin imam al-qira'at Abu Ja'far shi adda al-adad al-madani al-akhir aya 181 kinan ya dace da na Basri an gane ko sannan aya 182 a sauran adadin da ba a kawo ba kinan adad al-adad al-madani al-awwal da kuma al-adad ash-shami da al-kufi da al-makki duka sun tafi cewa aya 182 ne adadin haruffan ta tana da harafi dubu uku da ɗari bakwai da tas'in adadin kalmominta kuma tana da kalima wato ɗari takwas da sittin da biyar an gane ko duk da ke adadin kalmomi shi an ce ba a sawa irin su fi da ila muna ganewa ko yawwa abdallah tsayyar ya ce fi ha mansukun a cikinta akwai ayar da aka shafe hukuncin ta wa laysa fiha nasikhun amma babu ayar da ta shafe wani hukunci wanda mun fi daukar dai wannan a duke shi matsayin ha'am da khas suna iya shiga da mutlaq wal muqayyad in ba haka nan ba abin da a samu matsala ko mun faɗa sabanin ayoyi da ake cewa akwai sabanin ayoyi adadin ayoyi ba wai ayoyin ne suke canza ba inda wani doka wakafi wani doke shi aya sai an ka samu ƙari ko rage nazalat ba'da al-an'am sun kace ta sauka bayan suratul an'am an gane ko nazalat بعد الأنعام ونزلت أبنا بعد اللقمان an gane ko kenan qablan luqman ta sauka kafin suratu luqman ina fata an fahimta kenan ta sauka bayan suratul an'am sannan ta sauka gaban suratul luqman at-tartibul mushafi tartibin ta na mushaf ita ce sura ta talatin wato da bakwai kenan an gane ko ita ce sura ta talatin da bakwai an ɗauko daga sama sannan a tartibin nuzuli ita ce sura ta hamsin da shida da sabka sura ta hamsin da shida da sabka ban sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan shine dai a takaice takaitaccen bayani game da suratu safat a cikin addirasa al'adadiyya wal mawdu'iyya a cikin littafin biktisar a cikin littafin tanasu ƙuddurar fi tanasu suwar na imamu suyuti ya ce aqulu ina cewa hadhihi sura wannan sura ba'da yasin bayan yasin kal a'rafi tana matsayin kamar al'arafu ba'da al'an'am kinan kamar yadda matsayin wato a'raf da an'am yake an gane ko tunda misali za mu ga cewa an'am da ta ƙare sai kuma araf ta zo bayanta ko ba haka nan bane wa ka shu'ara'i ba'd al-furqan kuma kamar da shu'ara'i ta zo ne bayan suratul furqan fi tafsili ahwali al-qurun al-mushar ila ihlaki ta fuskar fayyace halin qurun wato karnunuka na mutane al-mushar ilaihim waɗanda an kai ishara ila al-mushar ila ihlakim wanda an kai ishara zuwa halakar da su sai ya zama to misali kaga a cikin suratul uh, an'am an ka ce alam yarau kam ahlakna qablahum an gane ko min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum kaga sai an ka fassala waɗannan qurun a cikin suratul mi cikin suratu al-a'raf an gane ko yawwa to misali kenan sannan kuma cikin suratul furqan an kawo kissoshin waɗanda an ka halakar amma a takaice tun daga wala qad ataina musa kitaba wa ja'alna ma'ahu akahu haruna wazira da kuma inda ba an kawo dan su dunkule wa adam wa samuda wa ashabar rasi wa qurunan bayna zalika kathira kaga bayna zalika din nan to duka dai sai aka ƙara fayyacewa da waɗanda an kawo a takaice da wannan ishara ne an kai yace to kama anna tainika surataini kamar yadda waɗancan surori guda biyu tafsilun li mithli zalika to ita ma wannan tafsili ne game da abin da ya gabata kama ta kaddama game da abin da ya gabata to wace aya yake nufi saboda cikin suratu yasin Allah ya ce alam yaro kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilaihim la yarji'un to min alqurunin nan to suna sai an ka fassara su cikin suratu safat ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون هذا إن أنك قالي وإن من شيعته لإبراهيم ولقد مننا على موسى وهارون كما هكذا بني وإن إلياس لمن المرسلين وإن لوطا لمن المرسلين duk dai an ka fayyace bayanin yadda an ka halakar da waɗannan an gane ko wallahu ta'ala a'lam surar da zamu ɗauka ta gaba sai wato suratu suratu zumar az-zumar jama'a kenan dalilin sabata suna afon suratu sa'ad ita ce kamata mu dauka ba zumar ba suratu sa'ad an sanya mata suna sa'ad saboda ta buɗe da harfin sa'ad ko ba garan bane sannan suratu sa'ad makkiya ce ta sauka a makka adadin ayoyin ta ayoyi 88 a wata riwaya kuma 86 in ka diba cikin tafsirin jalalaini za ga ayoyi tana da ayoyi 86 an gane ko kina akwai sabani adadin haruffa kuma tana da harafi dubu wato biyu da ɗari tara da tis'in da ɗaya harafi dubu biyu da ɗari tara da tis'in da ɗaya adadin kalmominta kuma tana da kalma ɗari bakwai da talatin da biyar banda haruffa ba a sa da su kamar fi ko ila abdallah tayyar ya ce fi ha mansukun a cikinta akwai ayar da aka shafe hukuncin ta wale fi ha nasu amma cikinta babu ayar da ta shafe hukuncin wata wanda kuma galibi suratul sa'ad ai ba wani hukunci a cikin ta ba ban sani ko mun fahimta ba sai dai a dauke shi bima anal am kine na dauka am wal khas da mutlaq wa muqayyad da nasikh wal mansukh cikin su duk wanda an ka samu kina kaga hukuncin zai iya tabbata tartibin ta na mushafi at tartibul mushafi ita ce sura ta 38 wa tartibun nuzuli tartibi kuma na sabka a cikin al itqan fi ulumil qur'an da kuma abdullah tayyar shine cewa ita ce sura ta 38 da sabka kaga nan sai ya zama to an zo daidai ta fuskar jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta 38 sannan kuma ta fuskar sauka ita ce sura ta 38 kaga an samu dacewa mun gane ko ta sauka ne bayan qamar nazalat ba'da al-qamar iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa qabla suratul a'raf kuma ta sauka gabanin suratul a'raf to wannan shi ne takaitaccen bayani game da ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya game da wannan sura Imam Suyuti ya ce a cikin ta nasu ƙuddura, a ƙulu ina cewa hadhihi sura wannan sura ba da safat bayan safat ka ƙasin ba da shu'ara, kamar yadda ƙasin wato surutun namli kenan ta zo bayan shu'ara'i, wa ka tsaha wal anbiya'i ba da Maryam, kamar yadda tsaha da anbiya sun ka zo bayan surutu Maryam, wa ka Yusuf ba da Hud, kamar yadda surutu Yusuf ta zo bayan Hud, fi kauniha kenan kamar saboda kasancewa ta mutammima laha kamar ciko ne na ƙarin bayani bi zikri man baqiya min al-anbiya'i ambaton wanda ya saurana daga cikin annabawa min malam min mallam yuzkaru fiha waɗanda ba ambata ba a cikin waɗancan waɗanda sun ka gabata fa innahu subhanahu domin shi Allah zakara fi safati Allah ya ambata a cikin surar safat nuhan annabi nuh wa ibrahim da annabi ibrahim wa da kuma wanda an kaso a yanka kun ka ce zance mafi inganci shine annabi Ismail wa Musa an ka kisa Musa cikin Safat wa Haruna da Haruna wa Lutan da Lut wa Ilyas da Ilyas wa Yunus da Yunus wa dhukira huna nan kuma sai an ka zo Dawud an ka bada kisa annabi Dawud a cikin Sa'ad wa Sulaiman da Sulaiman wa Ayyuba da Ayyuba wa ashara sannan kuma ya nuni ila baqiyati man zukira sashen waɗanda anka ambata cikin can cikin safat fahiya ba'daha kenan ita suratu sad ba'daha bayan suratu safat ashbahu shay'in tafi kama bil anbiya'i da anbiya'i wa tasin da tasin ba'da maryam wa shu'ara kamar yadda wato ita anbiya'i ta zo bayan maryam ta ƙara fayyace labarin annabawan da ba a faɗa ba a can cikin suratu maryam ko waɗanda an ka faɗa an ka kasu a dunkule wa tasin ita ko tasin namli an gane ko da ita da namli da da shu'ara annabawan da an ka kawo zancen kissoshin su misali a dunkule ko an kai ishara zuwa ga kissoshin su sai aka zo cikin shu'ara sai an ka fayyace waɗannan kissoshin ina fata an fahimta yanzu da mun tafsili na بعد الإجمال سورة تقبا سي سورة الزمر سورة الزمر سبب عام بس كلمة الزمر أتكنتا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا كما سوما كافرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا الله كم نسألي مضمون تشون sannan adadin makkiya ce ta sauka a makka adadin ayoyinta ayoyi saba'in da biyar ne adadin haruffanta tana da harafi dubu hudu da ɗari bakwai da arba'in da ɗaya adadin kalmominta tana da kalima dubu ɗaya da ɗari ɗai da saba'in da uku an gane ko kuma ba a sa da haruffa kamar su fi su ila abdallah tayyar ya ce fiha mansukun a cikinta akwai a ayar da aka shafe hukuncin ta walaysa fiha nasikhun amma cikinta babu ayar da ta shafe hukuncin wata wannan duk yana buƙatar sai an tantance me yake nufi an nasxu indal mutaqaddimin ko indal mutaakhirin tunda surori makkiya galibi ba wani hukunci hukunci da a cikin su sai dai an ɗauki am da khas za su shiga ciki da mutlaq wal muqayyad kaga nan babu matsala at-tartibul mushafi tartibin ta na jerin surorin alqur'ani yadda an ka tsaro su ita ce sura ta 39 wan nuzuli tartibin ta na sauka kamar yadda ya zo a cikin al-itqan fi ulumil qur'an da ayatul mutashabihatul alfaz da musa'idut tayyar ita ce sura ta 50 da tara nazalat ba'da surati saba ta sabka bayan suratu saba ita suratu zumar kenan wa qabla surati ghafir sannan ta sabka kafin suratu ghafir idan sai zamanto ita tsakanin zumar da ghafir an hankalta ma tartibul mushaf kuma an hankalta ma tartibul nuzuli ma an gane ko to wannan shi dai ne a takaicen takaitawa ad-dirasa al-mawdu'iyya wal adadiyya bi ikhtisar mai so sai ya kara kuma cikin littafin tafsiri da kuma na ulumul qur'an daban-daban ya kara samun bayanai wallahu ta'ala a'lam malam yace to la yakhfa baya boyuwa wajhu ittisali awwaliha bi akhiriha fuskar dacewar saduwar farkonta da karshenta sad haythu qala fi sad saboda Allah ya ce a cikin suratu sad in huwa illa dhikrun lil alamin shi alqur'ani ba komai bane illa tunatarwa ce ga talikai thumma qala huna sai Allah ce tanzilul kitabi min Allah kaga an karkare waccan da zancen alkur'ani an bude wannan da ta zubanta da zancen alkur'ani faka annahu qila kamar dai an ce hadha dhikru wannan da an kace muku dhikrul lil alamin tanzilul kitabi an gane ko wa hadha talaumun shadidun yace wannan dacewa ta mai tsanani bi haythu annahu malam yace ta hauskar cewa law usqitatil basmala da an jaye basmala lalta'amatil ayatani da zaka ga ayoyin kamar sun haɗi da juna kal ayatul wahida kace kamar aya guda ce eh wa qad zakara Allah ta'ala Allah ya ambata fi akhiri sad a ƙarshen suratu sad qissata khalqi adam qissata halitta annabi adam wa dhukira sai anka ambata fi sadri hadhihi a farkon wannan suratu zumar kenan qissatu khalqi zawjihi qissa halittan matarsa an gane ko khalaqakum min nafsin wahida thumma ja'ala minha zawjaha wa anzalakum min al-ami thamaniyata azwaj yace to kuma wa khalqan nas kullihim minhu kenan kuma sai an ka izancan halittan mutane kulluhum dukkan su minhu daga annabi adam wa zukira ko wa zakara kenan wa zakara khalqahum sannan kuma Allah ya ambaci halittan mutane fi butuni ummahatihim a cikin cikakkan mahaifansu khalqan min ba'di khalqin halitta bayan halitta thumma zakara annahum mayyitun sannan Allah ya ambacewa za su mutu thumma zakara wa zakara wafatan naumi wal mauti Allah ya zance bayanin mutuwa guda biyu mutuwa karama da babba mutuwa ta bacci da mutuwa ta babba wadda ba ta bacci ba thumma dhukira dhakara al-qiyama sannan Allah ya ambaci zancen qiyama wal hisab da hisabi wal jaza da kuma sakamako wan nar da wuta wal jannata da aljanna wa qala sannan Allah ya ce wa qudiya bainahum bil haqq akai hukunci tsakankanin mutane da kuma ma aljannu bil haqqi da gaskiya wa qila alhamdulillahi rabbil alamin an ka ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai an gane ko balma nan har dabbobi suna iya shiga don saboda dabbobi su ma za a yi hukunci tsakankanin su da gaskiya to kuma ma za a yi hukunci tsakanin dabbobi da mutane in ka zalunci dabba dakhalat imra'atun fi annar fi hirra wata mata za ta shiga wuta saboda ta cutar da musa ko mage ko kyanwa kidan kaga wannan bainahum ba ya tsani tsakanin mutane ba a'a tsakanin mutane wa junansu sannan tsakanin tsakanin aljannu don ya ce sanafuru lakum ayyuhas saqalan su ma aljannu za a hukunci tsakanin su sannan za a hukunci tsakanin mutane da aljannu don aljannu suna zalunta mi suna zalunta mutane wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'ashal jinni qad istakthartum minal insi sannan kuma za a yi hukunci tsakanin dabbobi hatta yuqat an gane ko kawai da cikin hadisi ashatul qarna min ashatil jalha dabbar da akuyar da take da kaho ita ce karna daga abin da ne karni waccan kuma jalha wadda ba ta da kaho sai an yi musu hukunci da kuma za a yi hukunci tsakanin mutane da dabbobi zaluntar da mutane sun kai musu to bainahum din nan sai zaman to litaghlibi janibi dhukuri ala janibi inas wa litaghlibi janibi al-uqala ala janibi ghairi al-uqala duk da yake ga Allah ba a ce su ba su da hankali na fata an fice ni arama eh dole na abin sai an abin nan shi yasa ba a ce wa qudiya bainahum wa bainahunna wa bainaha ba balaga ta alqur'ani fa zakara ahwal alkhalq sai Allah ya ambaci ahwal alkhalq halin halittu min almabda'i tun daga farko ila almaadi har zuwa karshe muttasilan bi khalqi adam wanda an hada shi ne dan can annabi adam almadhkur fi surati allati qablaha wanda an ka ambata a cikin surar da ta gabace ta tunda ita da ta kawo zancen halitta annabi adam to daga nan sai aka zo halittar matar shi aka zo halittar zurriyar su har aka zo zuwa ga zancen hisabi da tayar da mutane da hisabi da kuma sakamako dan aljanna ya aljanna dan wuta ya wuta kina kan kenan sado su ai ina ganin ai a fili take ko ba haka ba yawwa to dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh